مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تأذنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كره فقد مس قوم الكره مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليميز الله الذين آمنوا ويمهك الكافرين أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ختابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل مع ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ذوقوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بسم الله الرحمن الرحيم
jama'a assalamu alaikum duk masu son tambaya su rubuta a rubuce su kawo ma kwamiti a tantance kamun a karanta mai son tambaya ya sa a rubuta a kawo ma kwamiti na tambaya su tantance kamun a karanta allah taimake mu
بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربي إياك نعبد وإياك نستعين إن صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاستفتهم آل ربك بنات له بنون يا رسول الله ka tambaye su kafiran makka da suke cewa Allah na da yaya ko Allah na da ɗa ya ce ka tambaye su shi su su suke da yaya maza shi Allah shi yake da yaya mata da su ba su dardana yaya zuwa ga Allah yaya mata suke dardana da Allah sai suna zaɓar da kansu yaya maza to da shi ma Allah zai riƙe ɗa ne ai namiji zai riƙa kuma abujan ƙawarna da kusa maza sun fi mata karfafa komai Allah ya karfafa maza a kan mata a komai ne a nan duniya a lahira gaba ɗaya mata suna ƙarƙashin maza haka Allah ya ga dama ya halitta kuma ko a rabo ubangiji ya ba namiji kaso biyu a kan mace tana da kaso ɗaya namiji kaso biyu za a bashi ita ko kaso ɗaya za a bata in za a raba gado ne ta kare bisa da haƙƙin mutum namiji guda yana rabon mace biyu to haka Allah ya ke saboda haka maza har kullum suna gaban mata sai sa Allah da kansa ya mai da maza mata ƙarƙashin maza duk ibadunsa sai sun fiye da umarnin namiji ibadunsu har ma nasu sai ce aljannan mata yana ƙarƙashin kafan mazansu. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون am halakaral mala'ikata inata wa hum shahidun ka tambaye su shin wai ko dai su mala'iku su muka halitta mata wa hum shahidun su sun shaida da haka kafaran sun tabbatar da mala'iku mata ne ai ke mai bayani ai mala'iku ba mata ba ne amma kowa zai gan su ba wanda ba zai gan su ba na ɗaya ka ga mala'ika a ranar mutuwa na biyu ko kawai ka je kabarin ka sai ka ga mala'ika ranar ranar tashar kiyama ana tare da mala'iku alkiyama mala'iku suna jami'an tsaro su yake duk abin da ake yi na kaiwa aljanna mala'iku ne na kaiwa wuta mala'iku ne amma mala'ikun nan halittar su daban-daban ne ba iri guda bane su ma mala'iku kuma kowa da irin halittarsa mala'ikun nan akwai wanda ke da fikafikai akwai wanda ba su da fikafikai in wanda ke da fikafikai to wata da mala'ikata hafi na mahala a shi sattu da hamdu rabbi za ka zama mala'iku ga wasu fikafikai su wai da al'arshi suna tasiri akwai waɗanda ba su ke ɗauke da al'arshin ne amma kamar ma abin ban mamaki yanzu kamar mala'ika jibrilu wanda shi ne shugaban dukkan mala'iku baki ɗaya yana da fikafikai yana da fifike manzara su salam ya ce yana da fifike guda ɗari shida jibrilu kenan kowane fifikensa guda ya nunka girman duniya su ɗari shida to kaga wannan annabi ya isa ai mamaki fifike ɗari shida abin da kira fitike ya gina abin da mutum suke ya tashi da shi karfai to cikin na da guda ɗari shida kowane guda ɗaya girman shi ya kai girman duniya su ɗari shida sai zamanto ana mamakin sa da irin nasa girma sai ce mazala ya rasu wallahi duk girman da ta gani gare ni fitike na guda an ce ya girman duniya su ɗari shida ya ce to a zakratilu mai busa ƙaho shi ma yana da fitike da rusuna amma kowane nashi guda ya yi girman na jibrilu sai ɗari shida duk girman fitikafikan jibrilu nan da irin faɗinsu na asarafilu guda to ya nuka na jibrilu girman su ɗari shida don haka ba na ku dukkan su ba mata ba ne an halaka nan suna mutum ko mu halittu mala'iku ba wannan abin duk ne dole za mu yi mu samu waɗannan masu gobe ba su yi karatu
bismillah
ألا إنهم برزقهم ليقولون
على إن ملك يقول ubangiji ce ka ga wayannan kafirai suna magana ne akan kirin karyarsu suna tafiya ne akan karye karye karyakin da suke ba kansu don ba Allah suke ba wanda kai fa yabba na Allah kan ba ka zai ta da bin da bi kamar suka kirkiro karya akan Allah suna gaya ma Allah ba da zaman karya Allah ce wa ka fa bihi kasaman mubin wannan kadan ya isa zunubi kuma ya ishe su ala ranar tashin kiyama don yi ma Allah karya bala'i ne babu kyau ko kadan ubangiji ya faɗi da kansa wa yau mal kiyama da garan ladina kaddabu Allah wujuh muswadatu ale da fi jahannam maswalil mutakabbirin ya ce ranar kiyama ta kuma in wanda suka yi wa Allah kirin karya kuma karya a cikin komai ba a yi ma Allah karya a nan suna cewa man kaddama annabi ya mutu annabi فليتبوأ مقعد من النار ومن كذب على الله يشك أن يأخذه wanda ya karya da gangan to ya nemi mazaunin shi
da shi muka hafan da shi jiya ta wa da ke shi na kudin ba su da tun da shirya a wani abi shi da wata yawa mahimman gama
Muna tafsiri a babban fada a babban gida mai tari amma ba mu da kayan aiki. Da su ne inda ya kamata amma ba kayan aiki. Ba mu ce ko ba komai.
Allah mu yaki da shi muka yaki jiya Allah zai dauka
kama da wannan eh bai dace ba kun kaɗan wallahi mazalar su salama ya ce man kaddaba ala Allah yushaku an yahuda wa man kaddaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadu minan nari manzo Allah ya ce duk wanda ya ma Allah ƙarya don Allah ya faɗi ala innahu min niki la yaqulun wayannan kafirai suna tafiya ne akan ƙarshe ƙarshen da suke wa Allah Allah annabi ya ce Allah ya gaya masa ya ce in ka yi ma Allah karya da gangan to Allah na iya kama ka yi shakku an ya Allah na iya kama ka kowane lokaci amma man ka zaba Allah ya mutu amidan falyatabawwa maqadu min Allah amma annabi ya ce ni duk wanda ya min karya da gangan to ya nemi mazaunin sa a cikin wuta to ba a yi wa annabi karya balantana a yi ma Allah karya ba ka faɗin magana ka ce annabi ya faɗe ta ba tare da shi ya faɗi ba kuma ba ka zuwa ka aikata wani aiki ka ce annabi ne ya ce a yi ba tare da shi ya ce a yi ba kuma babu wani abu da za ka shigar da shi cikin addini ka ce annabi ne ya shigar da shi ba tare da shi annabin ba ne in ka yi wannan ɗaya daga cikinsu ka yi wa annabi ƙarya to manzala salama ya baka shawara ya ce ranar alkiyama akwai wuta guda bakwai akwai jahannama ita ce karama akwai sa'ira akwai sakara akwai laza akwai hawuya akwai jahima akwai habu-habu akwai fakira su bakwai ne mazala ce tun nan duniya ka zaɓi wadda kake so ka gaya ma Allah ga wutar da kake so in dai kawo annabi karya da gangan domin ko kana so ko ba ka so sai ka shiga wuta to kaga yi ma annabi karya hadari ne babba to balle ka ketare ka je ka yi wa Allah karya ba a yi ma Allah karya da mafi yawan masu bauta wasu abubuwa in ka matsa musu su ce wai ai Allah ne ce wai wuri kuma suka ce a muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga shi Allah to me ya kawo kusanci zuwa ga Allah kai ka nemi kusancin mana da wani ya neman maka ai ga har kai ka nema shi yasa Allah ya ce duk wani da za a bauta ma in dai ba Allah bane to wannan kirin karya ne ولد الله وإنهم لكاذبون
ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله سكت يا الله يا عين سبحان الله إنا لله irin wannan magana idan aka faɗe ta sai al'arshi ya girgiza sama ta girgiza kamar za su faɗi domin shi Allah ba abin da bai so iri a dangana masa abin da bai da wai waladan lahu Allah yana da ɗa sai ce ina hum lakazibun suna yi min ƙarya ne waye matar shi balle ta yau Allah na da mata ne to mace waye halicce ta eh shi halicce ta ita matar sani shi shi jiya na yi bayani shi da Allah bai da iyaka to tunda bai da iyaka in yana da mata ina za ta tsaya ina za ta zauna ita kaga shi bai da iyaka kuma dole ne matar sai ta girman shi to girman shi bai da iyaka saboda haka hasha billahi Allah ya fi karfin a dangana masa da wani an ce dan shi waye dan shi ai da Allah na da da to manzo Allah ne dan shi amma kuma manzon Allah tsoro ruwansa idan kunta abdullahi sayyidul khalqihi fasna ma shi in ka riga ka ce mishi bawan Allah to duk wani mukamin da ka tsora ma annabi ya wuce wani tsoron ruwansa shi bawan Allah ne Allah ne hadace shi an san sunan babansa Abdullahi an san sunan mamansa Sayyida Aminatu to kaga kowa ya san dangane da Allah amma shi Allah in ka ce ya aihu to shi ma an aihe shi kenan to waye shi kafin shi ya aihu don sai ya aihe ka kake aihuwa saboda ka shi ba bai da da walallah wa inna lakadibun suka ce Allah na lalace a karya suke ni ba da ni ba aihu ba kuma ni ba hin ba sai sake lam yalid wa lam yulad bai aihu ba ba haife shi ba wa lam yakun lahu kufuwan ahad kuma bai da wani da ke dangantaka da shi ko ke hulɗa da shi ko ke makwabtaka da shi a cikin sha'aninsa na mulki ko na halitta baki daya ahadun kufu'a bai da tamka wanda za a ce wannan yayi abin da kira kufa da larabci abin da ya kama da wani ai hada ibn kufa hada ibn wannan rakumi ya kama da wannan shi yasa Allah ce wannan ya kullu kufa bai da wanda ya kama da shi hadin ko daya a cikin mutane ba wannan da aka duba akan samu yaro ya kama da baban shi ba a san shi ba amma da sai ce wannan dan wani ne kuma ya kama da uban akan samu yaro ya kama da uwarsa ko mace ko namiji to amma shi Allah ya an ce ya aihu to wane da dan shi da ya kama da shi ina dan yake ai bai da da kenan bai hawo ba kenan to da shi ma ba yin shi ba yasa Allah da kansa sai ga wa duniya yace masu cewa na aihu wa inna la kadibun sun tabbata makaryata kuma dama yace ba wani yau mai da mukaddibi azaba ya tabbata ga masu yi min ƙarya ranar tashi alkiyama duk mutumin da ke ma Allah ƙarya jama'a ku ji tsoron Allah wa yuhaddarukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir ubangiji ya ce ina baku tsoro da kaina a ji tsoron Allah a daina wasa da Allah kullum muna faɗin wannan magana idan muna karatu ba a wasa da Allah sai kan mala'ika ma ba ka ganin shi ya ka kare balle Allah da ya kai mala'ika abin da muke so duk duniya kowa ya fahimta shi Allah ya zama dole ne a ji tsoronsa shi yasa yake ba da tsoro da kansa yana cewa wa yuhaddirukum Allahu nafsa ina baku tsoron kaina da kaina ba ku sanni ba ne in ji Allah shi yasa kuke wasa in kun sanni ba ku yadda ku yi wasa kuma haka ne duk wanda ya san Allah ai bai wasa da Allah Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya ba da wani kissa na wasu yara guda biyu da suka bace a daji yara ne yan karama suka bace a daji suna yawo sai suka ga zakuna guda biyu mace da namiji suna kwance kuma zakuna manya ne sai yaran suka ce a ga wani abu kwance guda biyu sai suka zo suka ce mu je mu taba suka zo suka taba sakunan ga mitin ga kwance sai suka hau namijin suna wasa bisa kan shi yara suna ta wasa bisa zaki su tuma su sau- su sauka su ja bindi zaki yana da wani gashi a goshinsa kara guda ne yana tsaye duk bala'insa duk sirrinsa yana bisa gashin nan duk abin da kaga zaki na yi da kurjin nan da tsoron nan da ake ji a gashin nan ne guda ɗaya yana nan bisa goshe shi to gashin nan yau da za ka same shi ka na- ka- ka nika gashi ya yi gari ka tsaga goshinka ka ɗidi garin gashin nan ka ɗan miƙa goshinka cikin jirin nan to idan ka fito waje kowa sai ya dinga laɓewa kowa zai kama laɓewa kai ma dinga tsoro ka kenan a wasaki duk wanda ka harara sai hankalin shi ya tashi to wannan sirri shi ne na zaki da ke goshinsa to yaran nan sai su zo su kama gashin suna wasa da shi sai su hau zakin suna wasa da shi ashe matar ta hushi ka san halin mace sai ta ce ranka ya dade ya za ka bari ana wasa da kai wannan wani irin rashin kunya ne sai ya ce a a ai ba su san ne bane to sun san ko ni waye ba shiga suna hawa baya na bayan sun sani sun zo kusa da ni ne ai ba ruwan su rabu da su ba su sani bane bari waɗanda suka sani in sun zo kin gani to yaran na nan tare da zaki a shana can ana neman yara sai aka shigo daji ana neman su ko da aka zo kusa da su sai aka hange su sai aka ce "Ah, ga su can fa amma fa ga wasu abubuwa na menene aka ce "Ah, kai zaki ne abba sai kuwa buɗe da gudu ba wanda ya tsaya sai shi ya ce to kin gani kin ga waɗanda suka sani kin ga ga su can kowa na ta gudu ko to waɗannan ne suka sani amma waɗanda ai ba san ko ni waye ba to haka mutane suke da Allah su mutane ba su san Allah ba idan aka ce Allah sun da ji an ce Allah da ka san girman da Allah yake da in ka ce Allahu akbar abinda a fasaran Allahu akbar wai Allah mai girma to da ka san girma Allah ne in ka ce Allahu akbar zaka narke a wurin zaka narke zaka koma digon ruwa amma rashin baka san girman ba shi yasa ka ce Allah mai girma kuma sai ka zauna lafiya ai baka san girman Allah ba su waɗanda ke kusa da shi sun fi kowa sanin girman shi su ne annabawa sai za ka ga ba su wasa da al'amarin Allah don su san waye shi sai masu bi masa masu bi ma annabawa su ma ba su wasa da Allah su ne sabbai sai masu bi musu su ne waliyai su suke kusa da Allah to ba su wasa da Allah amma sauran halittar duniya baki daya abinda kowa ke gani cewa in ma ka matsa sai ce maka to wai waye je gani wani ya taɓa zuwa ya gani akwai ma wani karatu da ake na ƙarshe na duniya na lalacewa gaba ɗaya cikin ƙarshen lalacewa kenan in ka kai tsoro ruwan karatu sai ka ce wai ba Allah eh wai ba Allah gaba ɗaya to ba Allah ya tawayi ka eh kuma babu shi wayi ka shi Ibrahim radiyallahu anhu ya yi ziyara a duniya har ya je Rasha lokacin da ya je Rasha sai iske duk Rasha ba a sallah gaba ɗaya sai ya tambaye su ya ce me yasa ba ku sallah sai suka ya bar ya iske shugaban kasa ana kiransa Gorbachev a wannan lokaci ya bar China shugaban kasar Mao ana na wannan lokaci sunan shi Mao cewa ya gama ziyararsa a China sai ya wuce eh, Russia to da yaje sai iske duk Russia gaba ɗaya kasar ba a sallah me yasa sai suka ce ai babu Allah ne sai sa su ba su ga wanda za su bauta ba babu Allah to babu Allah eh suka ce in ko akwai Allah yana ina ne ba a taba ganin shi ba ba a taba jin motsin shi ba ba a taba jin maganar shi ba ba a taba ganin komi na shi ba to ai tunda ba a gani ba ba a ji ba ai babu shi kenan sai shehu ya ce to gaskiya ne to me ke akwai wanda yayi mutane sai suka ce nature nature kuma kira ko yan boko wai nature sai shehu ya ce to nature din yana ina suka ce a, ai ba a ganin shi yace to shine Allah e ba ba a ganin shi ba e to shine Allah to a ranar aka fara kiran sallah a cana to su mutane dama ba wai sun san Allah bane in suka dau abinda ma sai ga mutum musulmi ne amma ya dauka Allah na jan sama zaune shi yana nan kasa Allah ma bai gane shi kaga sai aikata abin da ya ga dama kenan shi Allah bai gane shi shi ko Allah duk da ka dauke shi ba haka yake ba yadda kake gani yana nan sama nan kasa ma yana nan irin yadda yake sama haka yake a nan kasa manzo sallallahu ya ce إن الله اهتجب على الأبصار حتى ملأ الأعلى يدلبونهم كما أنتم تدلبونهم annabi ya ce Allah ya ɓace ma halittar da ke sama mala'ikun da ke sama da dukkan halittar da ke sama Allah ya ɓace musu suna nan suna neman Allah kamar da kowa na kuke neman Allah mala'ikun da ke sama ai ba su taɓa ganin Allah ba su ma suna neman ina Allah yake wa'anda ke ɗauke da al'arshin su ma suna neman ina Allah yake na gaba da al'arshin suna nema ina Allah yake wa'anda ke cikin ƙasa na ɗaya har bakwai suna neman ina Allah yake sannan mu ma nan duniya kowa na neman ina Allah yake kuma shi Allah yana ko ina amma ba a iya ganin sa da wannan ido ba ka iya gane shi fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wannan ido ba shi ke makancewa ba na cikin zuciya ke makancewa saboda haka duk wani abu da za a dangana ma Allah in dai ba an tafi akan qul huwallahu nan bane cewa shi shi kadai ne ba haihu ba ba haife shi ba bai da komai bai da kowa to nan kadai za a je a sami Allah amma in ba nan ba to wa inam lakazibun duk abun da za a faɗi akan Allah ƙarya ne kuma fa yujazi bihi zai saka da shi tun cikin kabari kafin a je lahira domin idan mutu ya mutu ba wai ya je lahira ba ne ka ji an ce Allah sarki ai ya mutu yana lahira a'a bai je lahira ba ko ya shekara miliyan bai je lahira ba yana barzahu tsakanin duniya da lahira akwai wani wuri da ake kira barzahu to duk wanda ya mutu hatta annabi adamu yana barzahu hatta dukkan wanda ka san ya mutu tun wannan lokaci yana barzahu ba wanda zai je alkiyama sai ranar tashi alkiyama baka isa ka je alkiyama ba sai ranar tashi alkiyama to amma barzahu nan yana da ban mamaki Ibn Mazalar Sallama ya ce, idan mumini ya zo barzahu ya je kabari kenan sai ya ce a'a ashe dama can ko da nake zaune duniya cikin ciki mahaifiyata nake zaune yadda zai iske wurin da yalwa da faɗi da girma da wani irin halittar da bai taɓa gani ba sai ya ɗauka ashe duniya ma cikin kurkuku ne annabi ya ce sai ka ɗauka cikin ciki mahaifiya ne bisa ga inda ka je ɗin nan sanan barzakun nan dukkansu da suka mutu waɗanda suke da imani akan haɗa su wuri guda suna nan suna tare da juna babu jiki ba rai ne amma rai yana tare da juna domin idan kana wani almajiri wani babba wanda ke babba ne a fadar Allah to in ka je kabari in an nan ai ma azaba in ka ce na san wane nan inda kake malaika zai leka ce ya ce ma wane su ana kira sai mu shi cikin kabari to dukkansu arwahun ne mujannatatu suna haɗe ne wuri guda kuma sun san juna da ta'arafa sun san juna san wannan wannan ma ya sani wannan ma ya sani suna haɗe wuri guda a barsau waɗanda suka samu tsira kenan waɗanda ko ba su tsira ba su suna cikin kabari ana musu azaba ba za a bari su fita cikin kabari ba balantana su shiga ma barzahu ɗin sannan waɗanda ke da mukami su ko a cikin kabarin suke amma suna ibada za a buɗe musu kabari a ba su dama su yi ta ibada ga su zaune amma suna ibadar su kamar yanzu aka binne shi har tashin kiyama in ka tambaye shi sai ce ai yanzu yanzu na aka binne ni ban ma kai minti ɗaya ba kuma ya fi shekara dubu na yana zaune yana ibada to wannan ya samu kusanci da fadar Allah ya san babban Allah ya san waliyin Allah kenan to in ba kai nan ba sai a tara rayukan gaba ɗaya a cikin barzo dan kan sun san juna in ba a samu wannan ba to shi ne ana cikin kabari ana yaba bawa azaba domin idan mutu ya mutu babu imani ko ya mutu cikin sabon Allah bai tuba ba kuma shi Allah bai yafe ba domin in ya ga dama ya ga furli mai ya sha'u yana yafe ma wanda ya ga dama in ya yafe to magana ya kare in bai yafe ba to zunubi guda sai a yi taima azaba cikin kabari kuma a ka'ida idan za ka yi ibada mala'iku na da kyamara da suke ɗaukar hotonka akwai waɗanda ke rubutawa a takarda in ka je kabari waɗanda suka rubuta a takardar nan kafin a zuwa yi ma tambayoyi sai su kawo ma takardar sai su baka takarda ikira kita baka ka bebe da suka aliyo malar ba ka karanta takardar da kai da kanka to wannan takarda da shi za ka tashi ranar kiyama to wannan su rubuta aikin da kai mai kyau da mara kyau sun baka wa'annan sun sa kyamara sun ɗauki hotonka lokacin da kake aikin ko na halal ne ko na haram ne an ɗau hotonka to ka zo lahira idan ka zo lahira za a yi maka hisabi wa'annan da suka rubuta sai su zo da takardarsu wa'annan da suka yi bidiyoyin sai su zo da kyamararsu idan aka ce ka yi laifi kaza in ka ce ban yi ba sai a nuna maka gashi rubuce a takarda in ka ce ban yi ba sai a nuna maka shi gashi mai inda kake aikata wannan aiki kamar yanzu ka yi shi kuma gashi kana yi in zina ne ta nuna maka ga gagawa ta da kake zina da ita in giya kake sha ga lokacin da kake shan giyar ga kwalbar kana sha in sata kake ga lokacin da ka saro za ka ɗauka duk irin abun da kake yi sai malaku su nuna maka a lokacin nan to shi kenan ba gargama ba gargama ka riga ka gani kuma ka riga ka aikata yanzu kan tun ka aikata to in ya ga dama Allah in ya tashi yafewa to abu mai sauki ne sai ka zo wurin ka ce ban yi ba mala'iku su ce kayi mana in an ɗauko takarda sai aka ce rubutun duk ya shaye to Allah na so ya ma gafara kenan rubutun duk ya shaye babu zunubi ko guda a ya aka yi takardu da muka cika da rubutu babu ko guda dala mala'ika wane ku kawo hoton da yi lokacin da yake in an zo an sa kebara maimakon a ganka kana aikatawa sai a ga hoton babu komai ciki sai Allah ya ce to kun ce yayi ba ubangiji ai yayi to ina yake ina shaida don Allah bai azaba sai ya ga shaida ina shaida babu to shikir na gafarta musu ji aljanna to nan Allah ne ya ga dama ya maka gafar ya shaye wancan takaddar a rubutun da aka yi ya shaye wannan hoto da aka dauka ka kasa kusa amma in ba haka aka yi wallahi ki guda in Allah na son kama ka sai ka zo alkiyama ya kama ka da shi da ki guda ta garin jiya na yi bayani a karatun mu na gidan rediyo wani wali babban mutum ne ana kiran sabon rasu da ya rasu aka binne shi sai Allah ya ce a ba mansu ka san shi Allah a kabarin ba wai ana ganin Allah bane ba a ina kai kai ka danga da Allah maganan da zai yi da kai tsakaninka ne da mala'iku amma mala'iku suna maka magana ne wasiɗa su da Allah sai Allah ya ce mala'iku ku gaya ma abaman su na gafarta mishi sai ce Allah na gode to don ne na gafarta maka sai ce Allah ai na yi sallah shekara 60 sai Allah ya ce gaskiya da shekara 60 kana sallah amma ban taɓa amsa ko raka guda ba sai hankalin shi ya tashi ya ce Allah ai subtu arba'ina sanna ai na yi azumi shekara arba'in ina azumi Allah ya ce ka yi azumi shekara arba'in amma ban taɓa amsar ko guda ba ya ce Allah to ai na ɗau takobi na je na yaƙi musulunci sai da na yaƙi sau talatin Allah ce ba amshi ko guda ba ya ce Allah ina da kuɗi dirhami dubu ɗari hudu na kwashe na bada sadaka saboda kai Allah ce ban karɓi ko guda ba duk abin da kai na ibada ko guda ban karɓa ba don ba su sai ya ce haramtu ya ce na halaka na halaka ni a barin su na shiga uku sai Allah ya ce a ban kan halakar da irinka yanzu kuma Allah shi ya gaya masa ya ce irinka ba ni ka halakar da shi sai ce to ubangiji duk ibadun da nayi ka ce baka amsa ba duk aikin da nake zaton kai ne gafara a kai ka ce baka amsa ba Allah ai na halaka sai Allah ya ce a'a akwai wani abu da ka taɓa yi guda ɗaya to na karɓi wannan kuma da sanadiyar wannan na gafarta maka sai yana mamaki shi da ya sallah shekara sittin ba amsa ba ya yi azumin shekara arba'in ba amsa ba ya yi hajji ma so arba'in ba amsa ba sannan kuma ya zo ya yi yaƙi shekara talatin ya ciyar da dirhami dubu ɗari hudu ba amsa ba to wani ibada ne wanda Allah ya amsa sai ce ubangiji wani aiki ne na yi wanda ka amsa sai Allah ya ce aikin da kai na amsa wata rana ta fito gidanka za ka je gidan wani makwabcinka sai ka ga kaya kan hanya sai ka ce bari in ɗauke kayan ga kada musulmi ya taka ya ce ka ga kayan nan da ka ɗauke kan hanya Allah ta saboda shi ne makafara Allah wannan yana kuskin lisani yanzu ni kaya nawa nake gani ka hanya man ketare ai ba kaya ba ko kusa ma ka gani wani bai dauki ba sai bashi eh kila man yana geyin hanya wani ma ƙara jawo shi kan hanya zai shi so yake wani ya taka balle ma ai sa a talaka ne bai da mota bai da bashi kaga yana jin haushi masu mashi ko masu mota sai ya kawo kusa ma kan hanya ya ƙara ajiyewa to shi kaga duk ibadun ba a karɓa ba amma kayan nan da ya ɗauke kan hanya an yi masa gafara to wai da bai ɗauki kayan ba shi ke nan to da ka ba a raina aiki kowane iri na lada ba a raina zunubi kowane iri duk inda ba ka sato Allah na iya kama ka wuri in yana so ya maka azaba zunubi ɗan kaɗan to je ka ka zo ka yi zunubi ya ce na yaye amma kuma bai goge ba na yaye domin duk lokacin da mutum ya sami Allah ana rubutawa a jikinsa in ka aikin lada ana rubutawa a jikinka to an ce an yaye maka amma ba a goge laifin ba kagar ka zuwa kiyama ai akwai matsala kenan suna mala'iku na ganin laifin rubuce a cikin ka amma in Allah ya yaye maka sai gobe wannan laifi saboda kan aka ce wannan aiki alkhairi ne to duk wakili kada ka rena yana daga cikin aiki alkhairi a wannan wata na azumi ni ban da kuɗi ni talaka ne amma ina da naira ashirin sai ka sai ta biyu na naira ashirin ka zo lokacin buɗe baki ka samu wani mutum ka bashi kwara guda kwaran nan guda Allah ya ga damar sanadiyar shi ya saka aljanna kila azumin gaba ɗaya daga farko har ƙarshe ba zai amsa ba amma wannan kwaran da biyu guda da kai kyauta da shi sai Allah ya amsa saboda haka aiki alheri kowane iri ba a raina shi kar ka shi aini banda yaushe za ka samu ka san ranar da za ka samu almajiri ya zo yana sadaka ka ci alaforo me yasa a kai talaka ne to haka za ka tabbata kullum alaforo kai ba a samu ka samu za ka nan ɗan kaɗan ciki za ka bada sadaka kai na ai ehe ba wai sai ka zama mai kuɗi za ka yi sadaka ba yaushe za ka zama mai kuɗi a'a naira dubu ɗaya gare ka to kai kokari ka bada naira goma naira goma nan ta ture maka bala'i da yawa ta jawo maka alkhairi da yawa duk inda baka zato aiki alkhairi kai kokari ka shiga masallaci da ake yi ni wallahi ban da kokari ban iya zuwa in aiki amma ga wazo biya a sai musu fiye wata kai ma ka shiga wazo biyar na sanadiyar shi Allah na iya yi maka gafara saboda kada ka dogara da wani aiki guda daya ka ce wai shi ne kake da garanti zuwa lahira idan ruwa Allah da kai in ka je kabari zaka ga Allah ne in yanzu aka je ka abin ne ka Allah kake bauta ba ko eh to shi ke nan je ka Allah kake bauta ba to aka je ka arkan ka kabari an binne zan ka Allah cikin kabari ne malaiku da ka gani a cikin kabari ai malaiku da kuma ba mutane bane ba sa ji yare ka ko kai waye duk irin yare da zaka yi musu ba sa ji sai dai ka yi musu larabci duk mala'ikan da ke lahira da na duniya larabci yake duk mutumin da ya shiga kabari ko yana sallah ko bai sallah shi ya yi larabci ko yana jin larabci ko bai jin larabci sai ya larabci wannan ya zama dole ko kai waye sai ka iya larabci nan to kaga malaiku da su su rika tambayoyi ba ruwan Allah su ma inda suke nan ba wai suna tare da Allah ba ne Allah ne ke tare da su amma su barka su ba su ganin Allah saboda haka sai ka yi kokari ka gyara aikinka yadda mala'iku in sun zo su ga aiki yayi kyau su ma za su ji daɗi don su karan kansu sun fi so su zo inda ke da rahama ba su so inda ke da azaba sannan abin da ke da ban haushi a kai ka makabarta ka yi makwabtaka da tsamanta la ilaha illallah akwai tashin hankali kai dan aljana ne an gafarta maka amma makwabcinka kabarin da ke kusa da kai dan wuta ne wallahi azaban da ake masa sai ya fitire ka azaban sai ya fitan shahuwarka saboda kana ganin irin abin da ake masa sai har ka kai tashi kai ma ka firkice akwai wani bawan Allah da aka binne shi an dinne shi dan aljara ne Allah ya kafarta masa kuma ya mutu yana saurayi ashe Allah ya riga ya yi masa sai dan uwansa ya yi mahalki sai ya gan shi bisa farin doki yana sai da farare kaya yana murna yana fara ya ce wa da lafiya ce wanda Allah ya kafarta ni ya sa ni aljanna alhamdulillah na yi maka murna ah bayan kwana biyu sai ya gan shi kan shi ya yi farin tas a waka da sai ce wa ne kai idan da na ganin shi karan jiya kanka baki kirin ya aka yanzu yau na ga kanka ya koma faritas ya ce bari wani mutum ne mai shan giya ya mutu aka binne shi cikin makabartar da namu ba nan kusa da ni aka binne shi ba can aka binne shi amma giya yake sha har ya mutu ya ce wallahi irin azaban da mala'iku ke masa duk makabartar na hankalinmu ya tashi kuma duk makabartar nan kowa ya hura yace tsoro muke ji don muna gari kamar azabar zai shahe mu yace saboda firgita ya saka kai na ya gurgura kan amma ba don ni ake ba amma wanda ake ma kabarin shi na can to saboda haka ake nema a makabarta a yi makwabtaka da mutumin kirki akwai wani bawon Allah na Allah ne ana kiransa Abdullahi Tattari da ya rasu aka ta aka binne shi sai Allah ya ce wa mala'iku sanadiyan wannan bawa nawa Abdullahi Tattari din nan kabarin da ke gabas mutum dubu na musu gafara kabarin da ke bayan shi mutum dubu na musu gafara kaburburan da ke daman shi mutum dubu na gafarta musu kaburburan da ke hagunsa mutum dubu na gafarta musu to kaga wannan an samu mai arziki wai za su halar ila guda ta nisa idi fa ina su a dawo in Allah ya hore maka mai arziki kai ma sai ka zama mai arziki in kai makwabtaka da mai arziki in na kwarai ne kai ma sai ka zama mai arziki amma kuma irin haka in kai makwabtaka da mugu a kabari sai ka sha wahala shi ake wa azaba amma baka da kwanciyar hankali ba za ka samu ka huta ba saboda kana gani irin abun da ake masa saboda ka kowa ya kokari ya gyara tsakanin shi da Allah kafin ya mutu domin kada ka cuta ma bayan Allah inda za a binne ka baka san inda za ka mutu ba baka san inda za a binne ka ba wannan sirri ne na Allah akwai abubuwa guda biyar ko guda hudu wanda Allah ya koyi ma dan adam bai gaya masa ba daga ciki akwai dan adam bai san ranar da zai mutu ba bai sani ba sanan bai san ina ne zai mutu ba sanan bai san ina ne za a binne shi ba domin an sha zuwa ƙasar waje a mutu kuma a ɗauko mai shi a kawo Najeriya a binne kaga bai san waje zai mutu ba bai san Najeriya za a binne shi ba sannan akwai arziki dan adam bai san lokacin da zai samu arziki ba bai san lokacin da zai rasa arziki ba Allah na iya ma arziki lokacin da ya ga dama yana iya talauta ka lokacin da ya ga dama sannan na ƙarshe dan adam bai san ranar tashar kiyama ba akwai wanda zai ga maka ga da za a tashar kiyama ne sai dai a ta baka labarin alamomin alkiyama da misaloli na alkiyama amma ainihin ranar dan adam bai sani ba to saboda haka لمثل هذا فليعمل العاملين مثلا في السلامة إلى سعودي سيقى البقيئة أنا جنائزة أنا جنائزة سيرو الله صلى الله عليه وسلم سيزو وجد جنائزة شما نسوا سيئو يزوي يكن سولا ني yana zaune aka gaba jana'iza sai aka ɗaga hannu aka ce a yi ma wannan gawar mamacin a yi masa addu'a maza sai ke gaya musu cewa to kun ga wannan abin da aka yi yanzu ya mutu an binne shi suka ce na ya ce limisi da haza fale abin abin saboda irin wannan ranan to kowane mai aiki ya je ya aikin kirki saboda irin wannan ranan domin wannan rana na shi ya mutu an binne shi rana ne wanda zai zo kan kowa kowa daga gari bisa kasa sai ya mutu daya bayan daya yau wannan ya tafi gobe wannan ya tafi in ka ji kuka mutuwa gidan wasu wata ranar gidan ku za a ji kukan in ka ji kuka mutuwa gidan makwabta wata ranar gidanka za a yi kukan in ka je ka yaba wani tanziya wata ranar gidanka za a zo ta a gida duk abin da ya faru gidan wani su ya faru gidanka in je duniya da na kwana ta shi haɗa wa gari babu kowa to saboda irin wannan rana shi zai sa za ka yi kyakkyawan aiki ka shirya ma kanka aiki ka tara da abin za ka je da shi kabari don kai kaɗai za ka je ba da zai da kanka ko ne mukadun ka kullum muna bari dalili na duk girman shi duk ba da sallaci duk jagoranci shiga addini kaga dai ya kamata a ce mu babban mutum ne iya tashi tafiya ga dai ya raka shi ko ko wasu ma musu raka shi to ko na ibi bai zo ba a taba yi ba wai mutum ya mutu a sa wani ya raka shi ba a taba yi ba babu wannan mukami ko basara ke ne ko wani irin ya mulki ne shi kadai zai to in ko kai kadai za ka je to kada mutane masu yaudare ka wanda kake tare da su za su yaudare ka ne su hana ka bautan Allah su hana ka gyara kabarinka sai ran da ka mutu sai kowa ya ja da baya sai ka tafi kai kadai mai ka shuka mai ka shuka ka dai riga ka tafi dan da aka binne ka wannan ci Allah sarki Allah ya ji kanshi wannan alhamdulillah mun huta da mu haka duniya take wannan kurna su rabu da bala'i kai wannan fitinan ne mafiya ci ya addabe mu ya fitine mu gar da ya mutu kaga wannan yana cikin azaba amma idan na wadu ba Allah Allah sarki ba Allah nagari da kirki wai lokacin da za mu samu lokacin yadda to wannan ya nuna muke yana cikin rahama yana da kowa ya gyara aiki shi tun kafin mutuwa
أسقط البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون
أسف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون Ubangiji a tsafar ba za ta alal bani, ku kun zaɓi ‘ya'ya mata, ‘ya'ya maza ni kun ba ni ‘ya'ya mata, Allah kun kai fata ku. Me sa kuke irin wannan hukunci? Ya na gaya maka wannan kalma in aka gaya ma Allah a ƙarfi sai ta girgiza. da zarar ka ce Allah na da ɗa sai al'arshi ta kama rawa ka faɗi mummunan kalma ko ka ce Allah na da mata sai al'arshi ta ta rawa ka faɗi mummunan kalma Allah bai so irin wannan ba a dangana Allah da abin da bai da akwai wasu abubuwa da aka kira mu sahih wai abubuwa da suka koyu gurin Allah ba Allah bai da su ba a dangana mutuwa ga Allah ba a dangana rashi ga Allah ba a dangana iyaye ga Allah ba a dangana 'ya'ya ga Allah ba a dangane duk wani abu ya alaka da wannan ga Allah a'a shi wallahu khalaqa kuwa ma ta'budu da ku da dukkan abin da kuke yi shi Allah shi yayi ku shi dole ne shi za a tsarkake shi ne yana da siffofi irin nashi kaga ba a dangana makanta ga Allah ba a dangana kurmanci ko tebanci ga Allah duk wannan ba a dangana su ga Allah zaka sami Allah shi ne ji ne don shi shi yayi ji jin ba Allah ne yi mai gani ne shi shi yayi gani Allah duk abin da ka sani shi shi ya yi shi to sau da abin da ke halar gare shi su ake dangana gare shi abin da suke haram gare shi to ba a dangana gare shi sai za ce malakun kai mata kuma ya fi kafirai na marka a lokacin nan yanzu kuwa ana magana da kafiran duniya me yasa kuke irin wannan mummunan hukunci kuke dangana ne da abin da na fi karfe shi
أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أفلا تذكرون ba za ku azantu ba me yasa ba ku azantuwa mun yi muku wa'azi da dare mun yi muku da rana an yi da safe an yi da yamma bai kamata ku azantu ba ai ya kamata dan adam ya zama ba sai an sake ya masa alqur'ani a fasara ba dan adam ya san Allah ya san matsayinsa ya san duniya ya san lahira ina faɗi su mutane kurce na yi bayani su mutane ba su san duniya ba ba su san lahira ba ba su san Allah ba shi ya sa suka zauna lafiya da ka san guda ɗaya da ka fi kiɗi ita karar kanta duniya da muke su ba a santa ba wayanda suka santa je ka gansu wayanda suka san duniya je ka neme su ka gansu su ne su faru za ka same su kwarin su da duniya in sun samu oho in ba su rasa oho in ya ci oho in bai ci ba oho in ya sha ma in bai sha ba duk daya to su babu ba su da duniya su ne da sun sallame ta su ne wai wani malami ya yi mabaƙoƙi ya ce ina lillahi ibadan fukana talaku duniya wa haku fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin wadana ja'aluha hujjatan wattaqalu salihal a'mali fiha sufana to bayan Allah kenan ya ce Allah na da wasu bayi sun zauna sun dubi duniya sun ga duniya yake banza ne yake banza wasan kasa ma ya fi duniya shi Allah ya ce wa ma hadihi hayatud dunya ila Allah wa la'in wa ina dara al-akhiratu la hiya hayawan law kanu ya'lamun rayuwar duniya wasa ne kawai wasanni ne kawai rayuwar duniya gaskiya in ka zauna sai ka da wasa ba mun da ake cikin duniya an jima ka je kasuwa ta cika ana haya haya haya haya zuwa da dare kowa ya watse in wani ofis ka je ana haya haya zuwa dare kowa ya watse in wani buki ake yi zuwa wani lokaci kowa ya watse yau ana wancan wuri gobe ana iyakar rayuwar duniya kenan shi yasa Allah ce rayuwar rayuwar banza da wasa ne kawai abin da ke da ciwo rayuwar takan zo ne ta ƙare duk abin da kake nema sai rayuwar ta ƙare ita duniya kenan to in ka santa sai ka sha ba kanka lafiya ka zauna matsayinka da Allah ya aje ka in ka samu alhamdulillah in baka samu ba alhamdulillah in ka ji daɗi alhamdulillah in baka ji daɗi ba alhamdulillah amma da zarar baka san duniya ba sai ka ce sai ka kai wani wahala ya same ka sai na kai wani duk inda wani ya kai sai na kai abincin da wani ke ci gidan shi zan ci irin girin da wani ya sai na yi to ƙarshen da sai ka je ka samu haram ka haɗa haram haram ka je ka yi abin ka cuta ba kanka ranar kiyama don duk abin da za ka yi da haram ne kan wahala ranar kiyama ta sai ka kawo shi kuma ba ka da shi kuma sai ka kawo shi eh adar su na cewa duk mutumin da ya yi mutum mutumi gunki kenan ko na ƙasa ne ko na itace ne ko na wani ƙarhe ne kulli fa yawmal qiyamati ayyun fa fihi wa laysa bi nafihi ba za a ce ranar kiyama mala'iku za su tilasta masa ya samu abin rai kuma bai da rai irin bebin da ake yi na yara ko a yi hoton bebi irin masu sai da kwanjo kan ga wani katon bebi a je an sa mai kaya to irin wannan abin wanda ya yi shi ranar kiyama sai a ce sa mai rai to yana da rai ne ya san da rai yake ne annabi ce za a dinga mai azaba ana ce ya sa mai rai kuma bai da rai kenan ya tabbata cikin azaba kenan kira ya rayu cikin azaba ya kare cikin azaba sai ta wannan duniya in ka ce bari ka tara da dukiyar mutane ka ci na wancan ka ci na wancan wai kana gani kana da wani mukami mukamin banza mukamin da baka zuwa da shi kabari akwai wani mukami da ake kaiwa kabari ne duk wanda ta zuwa kabari ko shi bayan zai bar mukamin a duniya a dauka a ba wani ran da ka mutu ran za a rantsar da wani kowane irin mukami ne in kai sarki ne ran da ka mutu kafin abin ne ko wasu su ba rubuta takarda wanda murna alhamdulillah ni bari mu ta takardar aika ba maganar jana'iza kake maganar shi zai samu sarauta yake in kansula ne ya mutu yau kafin a naɗa wani kansula an fara kafin a binne shi wani ya fara da Allah kuma san fito takara a makabarta ba a makabarta wurin binne tsohon kansula wani zai fara cewa dole ina mabili ni ma ina son fito takara a wurin jana'iza zaka fito takara to kaga an bance da kai ka tafi kenan in ka tara haramu ne ka tafi ka fashi nan in bar ma ka bar musu wahala don kai ya baban ka bai son kare da kai bai bar maka ba ai yara ilimi yake ba su an ba yara ilimi an ba su komai kowa da arzikinsa amma ka tara da mutane don kamar yayan ka kasu wahala ka je kabari suna nan bisa kasa kana ce ana yi ma azaba to na yau ba insa kuma su ba ruwansu da kai da tsara an bin da kowa ya mance da kai daga kowa kiyayi duniya ka kiyayi duniya ku ji tsoronta tana halakar da bawa wallahi in ka biya ma duniya sai ka sa ka wuta sai na kai wani sai na fi wani ba zan wahala ba sai na ji daɗi sai na yi kaza a'a ka bari abin nan da Allah ke baka ya wadatar da kai sai ka je kabarin ka lafiya ka je alkiyama lafiya domin duk wanda aka yi mai hisabi ranar kiyama don ya yi tsira kuma in ka ci kayan mutane dole a yi maka hisabi don dole ka biya su ai ba gwamnatin Najeriya ke hukunci alkiyama ba ba kuma duniya ba ne gwamnatin Allah ne gwamnatin Allah ko babu cin hanci alkiyama ko cin hanci ne akwai cuwa-cuwa ne wani babila ta ne ya zo ya sami mahaifinmu ya ce motibo muna so kai muna taimako mu samu shanu da yawa sai tsohon ya ce masa a'a ai ba shanun nake gudu ka samu ba abin da zai faru ranar alkiyama sai ce babu komai wani kasa ana cuwa-cuwa nan can ma za a yi cuwa-cuwa duk wanda ya kamata mu ganshi mun ganshi wai in ya je alkiyama duk wanda ya kamata ya ganshi zai ganshi to ni ban sani ba shanun ne zai kwashe kai lahiran ya gansu da shi can koya ne oho ka dai san mai ɗaukar ladan shi a raba so ina ma ga ladan so zaka wa rashin sanin duniya shi ke sa ka aikata duk abin da kaga dama a duniya baka san duniya ba ne barka da lahira ita kan lahira da za a buɗe maka kabari guda ɗaya ka ga abin da ke ciki لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون da za a buɗe maka kabari guda ɗaya ka ga abin da ke ciki in ba ya tara ba nan inda ka gani nan za ka mutu saboda firgita nan za ka mutu saboda firgita kaga ba wanda ya sa abin da ke ciki sai aka zauna lafiya to balle shi Allah daga wa san shi saboda ka ya kamata kowa ji tsoron Allah malamin kai ba ta kuma afala tadhakkarun ba za ku azattu ba an lakun sun tsarin mubi ko kuna da wasu hujjoji ne masu ƙarfi da za ku kawo ma Allah babu ba ka da hujja ko guda da za ka kawo ma Allah to abin da za ka faɗa ma Allah an wuce wannan wurin abin da an zama ka lafiya kawai ka yi imani ka bi Allah ka bi dokokin da Allah ya tsara Allah ya riga ya shaida nasa dastur larabawa na kira dastur tura na kira constitution to Allah ya riga ya tsara nasa dokoki a cikin nasa constitution shine alqur'ani ya ce tilka hududullah natluha alayka bil haqq wa ma la yuridu zulman lil alamin wannan dokoki na ne na shi fida na ga ya maka ya rasulullah tilka hududullah wa man yati wa rasulahu yadkhulu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khada fiha wa dhalika fawzul azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhulu naran khalidan fiha wa lahu adhabun wahid Allah ce ga dokoki na nan cikin alqur'ani na riga na shi fida su a cikin alqur'ani duk wanda ya bi dokoki na yadda na tsara su zai shigar da shi aljanna da dokin hujjanatar har da fiya zai shigar da shi aljanna kuma yana cikin har abada amma wa mai ta'adda hududallah wanda ya ketare dokoki na na ce bari baka bari ba na ce kayi baka yi ba na ce kada ka aikata ka aikata Allah ya ce to sai ka mutu kunni kuma wala hu azabul muhim yana da azaba irin na walakanci jifa Allah ce azaban da zari masa irin na walakanci da Allah ko mutum dan uwanka yace yau sai mai ma walakanci za mu kasa ma azaba ya za ka cike nan balle Allah eh a zo an gaice ni bude wani juma'a a wani kauye sai muka yi sallar juma'a sai ina musu bayani a masallaci nace mu ji tsoron Allah Allah na da hanyoyin azaba iri iri nace kadarta ka zo alkiyama sai Allah ya ce mala'iku kada a sa shi wuta kada a buge shi kada a yi masa komi amma a sa mai kishin ruwan da ko an kawo ruwan duniya ya sha su bai koshi kuma kada a bashi ruwa ya za ka ji an baka ba a sa ka wuta ba amma an sa ba kishin ruwa na bala'i kuma babu ruwan shi kadai bai shi kazawa ba a lokacin nan za ka bukaci mutuwa kuma ba mutuwa kishin ruwan ya sa kana so ka mutu saboda gashi ka galabaita kuma babu ruwa kuma ba a ɗauki kishin ruwan ba kaga wannan kar ya yi sa azaba sanan ba shi ba Allah dole na ji tsoron sa ka zo alkiyama sai Allah ce mala'iku kada a buge shi kada a sa shi wuta amma dai a liƙe hancin shi a liƙe bakin shi sheda a hana shi ne sheda kuma ba za a kashe shi ba ya mutum zai an hana ka numfashi an liƙe bakinka an liƙe hancinka an liƙe kuduwanka ba inda za ka yi numfashi ba inda za ka yi shida kuma baka mutu ba kaga wannan ka dai isa zaba in kana so ka gwada ka taushe hancinka da hannunka guda biyu ka rufe bakinka ka ba kanka minti talatin ka gani eh bai yi yana yiwa mana ba ka ɗan exercise bane ka yi ka gana yana training ya yi eh ko bai yiwa ka taushe hancinka ka rufe bakinka ka ba kanka minti talatin in dai ko ka kai haka to ka wahala to sai ka zo alkiyama aka ce ba a bugun ka ba a zagin ka amma an shafe hanci an shafe bakin an shafe kunne an baka haka nan ba ina za ka yi shiga kaga da kanka kake neman mutuwa kuma ba mutuwa to balle ban da wannan ba ne na wuta ku zo ku fabulu su majahi musallu ku kama shi ku ɗaɗɗaure ku sa cikin wuta to da wani za ka ji da kishin ruwa ko da yunwa ko da wutar ko da macizan da ke ciki ko kunamun da ke ciki ko ko bala'in da ke ciki da wani zaka ji kuma ba ranar fita kuma ba lokacin hutawa amma duk wannan dan adam ya tura bayan kunne saboda duniya shi dai ya samu duniya shi dai ya ji daɗi a duniya daɗin duniya daɗin banza aikin banza in dai don duniya ne wani irin daɗi da ke cikin ta babu shi daga farkon ta karshe ta wahala ne gara ma kowa nemi Allah ya gara kowa ya kyakkyawan aiki ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai in an kara gana kai gaba ka kara wurin ka nemi kabarin ka yayi kyau ka nemi lahira ka yayi kyau ka watsar da duniya kada ka saki lahira saboda duniya aikin banza ne eh in ka bata lahira saboda duniya ka bata duka ka rasa lahira kuma duniya ma ka jin daɗi sai kana cikin jin daɗi sai a sa ba ciwo shi manya-manya mutane da yawa a Najeriya suna nan kwanci ɗakunan su ba su ke tashi wasu na asibiti ba lafiya ga jin daɗin ba lafiya to ina jin daɗi ko yaya kake inda duniya ne sai Allah ya jarabe ka da abin da zai rika bata maka rai ko a baka dukiya a baka wani yaro guda ɗaya fitilan ne shi zai ta wahalar da kai ko a baka wata mata bala'antatta ita za ta dinga wahalar da kai amma duk yadda aka yi sai ka samu matsala a duniya to gara ko ka remi lahira.
فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ما لكم كيف تحكمون أم عندكم سلطان مبين أقتل بكتابكم إن كنتم صادقين أم عندكم سلطان مبين Ubangiji ya ce har yana tambayar kuna da hujjoji ne don kasan shi ɗan adam yana da kyau in za ka yi abu kai da hujja man ta allaka aliman ta a yau malkiya mata saliman idan ka rataye da malami a nan duniya malamin masani ne kuma mai aiki da sani yanzu akwai malamai suna suka tara musamman wannan lokaci da muke ciki mafi yawa mutane ba san abin da kira malam ba da ka ji alkurani sunan su sunan ka malam da ka fasara alkurani sunan ka malam ko da ku kai jahili ne akwai jahilai da yawa cikin malamai ba malamai ba amma ana kiran su malamai to amma in kan race da malami to ranar alkiyama za ka zo kana amintacce domin shi Allah duk abin da zai yaka yi da hujja me yasa ka yi kaza a'a malam wani ne na taba ji ya ce in an yi kaza ana samun kaza don wani mutum ya zuwa alkiyama sai Allah ya ce a kai shi wuta an gama bincike shi sai Allah ya ce a kai shi wuta sai mana duk suka kama shi suka ɗaɗɗaure da sarka za a kai shi wuta ana tafiya sai waika kuma ba wai ana ganin Allah bane ba eh wurin ya sami ma mana kure amma da yake Allah ke bada oda sai sa ake cin Allah yana tafiya sai waika ya ƙara gaba kuma sai waida ya sake ƙara gaba sai waida har sai duk sai Allah ce malaiku ku dawo da shi don haka yana wani kila yana da magana sai aka dawo da shi wani eh me yasa kake tafiya kana wani sai ce ubangiji ka bani mamaki na shi yasa kake mamaki ina tafiya ina wani mamaki ne na baka yace na ji a bakin malam wani malam wani ya ce ya ci a bakin malam wani malam wani ya ce ya ci a bakin malam wani har magana ta kai wajen manzon Allah malaman nan sun ce sun ji annabi ya ce duk da mutum ya zace ka haka zai iske ka to kuma ni na da shi ka gafarta min kuma na ga kai min azaba ashe magana ba haka take ba sai Allah ya haka da ta take duk da mutum ya dauke da haka zai sami to haka na ma gafara ku kashe to kaga ai wannan ya samu gafara daga Allah saboda kyakkyawar zatonsa to shi Allah fa har kullum hujja yake so kaga shi wannan ya samu hujja Allah zaton da nayi maka shine hujja ta kaga ba magana ibada yake ba magana yaje a cikin saboda ya samu inda ya kama to randa man ta'allaka aliman ja'ala lahu karatan salima in kara ce da malami na kwarai da ilimi na kwarai kuma na Allah mai bin Allah don kasuwa da kyawar aiki da kai za ka tafina ko da ka yi kuskure in dai shi ya dora ka to Allah na iya yayi maka wannan shi ne su tsaro shi ne dalilin da Allah ke cewa a so da hujja kafin a so na na'am ba ku kawo tambaya ba ku tambaya mai addu'a ba ku tambaya mai addu'a ya yana tare da tambayoyi ban ya san ko ya san su ba
Assalamu alaikum. A wurin ke tambaya cewa mutum ne sai azumi ya zo yake ibada kamar sallah. tambaya mutum ne wanda yake shi ba shi da wani ibada musamman kamar sallah haka nan sai azumi ya zo na yi azumi an sallah an fara kuma ya rage ibada ma na sallah ke nan sai na fara kuma
wani mutum ne shi baya sallah baya komai sai azumi ya zo idan wata azumi ya kama sunan shi musulmi idan azumi ya kare ya kare musulunci ya koma inda ya fito wannan kaga ba musulmi ba ne ba mai bautan Allah ba ne ya zama mai bautan wata ramadana wannan shi ba musulmi ba ne gaba ɗaya ba a sauki ba musulunci na ga wani bawan Allah a kayan mu amma bawan Allah ya rasu na san shi mu yi wayo muna ƙananan wani shi idan azumi ya kama kamar haka shi ne ke tada mutane a sahur ko kana so kowa ka san iya kowa sun kata shi ko duk kayan sun kowa ta kowa ta shi na bawa Allah ne amma wata uku yake yana azumi wannan wata na ramadana a watan da ya ƙare na azumin tsohohi zai yi azumi har ya ƙare watan da ya ƙare na sha'abar zai yi azumi har ya ƙare wannan wata na wa- na ramadana shi ma zai yi azumi har ya ƙare yana azumi ne kwana 90 90 kwana 90 yake azumi 90 amma abin ban mamaki azumin na wata uku bai sallah shi bai sallah ko raka daya A, amma bai azumi kuma zai tare sallah to kaga wannan wani hukunci za ka yi mishi hukunci shine sallah shine addini da zarar babu sallah to babu addini a azabar ibada ba mana kama ba kana kama tina wa mata daga ba kana da batti sallah ke cikin addini wanda ya raya sallah ya raya addini wanda ya rusa sallah ya rusa addini saboda haka da zarar babu sallah kuma abin ban mamaki duk sallar da kake kiya shekarunka sai ka ce kai gashi ai kira a safar amma ni na gaji yau ba zan yi wannan sallah na guda ɗaya ne ka yi rikta ka ta kusurci ka koma ka tafi ba ka yi azafar ba amma da na'asar ta yi sai ka je ka yi amma azafar nan ba ka yi shi ba kuma ba ka ranka shi ba to ka koma ka tafi ka bar musulunci gaba ɗaya sallah guda ɗaya to balle mutumin da shi bai yi sai azumi ya zo idan azumi ya zo wata guda in ya wuce sai wata goma sha da bai sallah kaga wannan shi ai ba ba da misali sa cikin musulmi in an zo alkiyama shi da kanshi zai shiga gaba ya kai kanshi ba sai an kai shi ba ana ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zaura da kasar da lafiya Allah ya zaura da girman lafiya amma ina faɗi ina maimaitawa wannan tafsiri na bana a nan fada mai martaba muna da tafsirin shekara goma sha ɗaya kenan wannan shi ne na goma sha ɗaya muna yin duk zamanin marigayi da na tuhalar ɓattoro kuma kowa ya sani in lokacin tafsiri ya yi da kansa yake shiga cikin gida ya gano duk iyalansa yake kowa ya yi tafsiri da malamin ya zauna sani ya ɗauko kujerar shege gindi ike ya zauna yana saurare na har in tashi idan gari ya waye na zo muna hira sai ce karatun ka na jiya na ji ka ce kaza ni ma na gani a cikin littafi kaza ga irin bayani kullum sai ya saurare wannan tafsiri ya zama tafsiri wanda yake tsayayye a cikin wannan ƙasa na da duniya ta labari amma ba ina faɗi ina maimaitawa abin kunya ne a ce ba mu da kayan karatuwa irin wannan karka da irin bai wanda Allah ya masa da irin ƴaƴan da Allah ya masa kuma ƴaƴa masu arziki ya kamata a ce sun yi kishin gidan sun taimaka da kayan karatu ko don addu'ar da muke babansu ba don mu ba don addu'ar da muke bari gayi an ya musu komai ya ba su ilimi kuma Allah ya musu albarka ɗayan su na iya sayan kayan karatu ya kawo mana nawa kayan karatu amma bai kamata a ce kullum duk shekara sai mu yi fara mu sai club sai mu yi fara mu sai speaker sai mu yi fara mu sai kaza kaza wannan bai kamata ba eh a duk kuya ne wannan gida bai daraja mai tarihi saboda yaron ashirin da bakwai ai ya kamata su yi kokari su share muna hawaye akan kayan karatu ba mu ce su babu komai ba amma kayan karatu ba kowane gidan su yana iya sai saboda haka ya kamata su yi kishin babansu don Allah ba don mu ba su taimaka mana da sifofi masu kyau yadda za mu samu mu taimaka babanmu addu'a don mu duka babanmu ne wallahi tallahi wallahi tallahi da yana raye yau da tafsiri da ya fi kike da kuke fito shi ya ga min da bakinsa ya ce malam sai kace ranka yake ya ce wata rana in za ku mai tafsiri duk wanda ya faɗa a cikin Najeriya sai ya zo wajen na ce ranka da Allah kai lokaci Allah ne bai yadda ba Allah ne bai yadda ba to bai kamata a ce muna faɗi tashi ko ina ana tafsirai lafiya don amma duk shekara sai mun ta faɗi tashi an wuce wannan martaba a wannan gida ƴaƴan nan kowane mutum guda Allah ya masa baiwa saboda haka muna fara a ce maka mana da kayan karatu masu kyau kuma muna mishi addu'a Allah ya cikansa Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta mari ya yi abu da ke tsakanin shi da bayan Allah ya biya masa abu da ke tsakanin shi da Allah Allah ya gafarta masa Allah kai masa rahama da farmakan sa Allah Allah kai masa rahama da farmakan sa Allah muna masarri ne yanzu a kuma shi ma ya yi kokari wallahi ya taka rawar gani a cikin wannan hikima kuma ba a ce komai da komai a kora ba da ya yi kokari ya mana hikima sosai a cikin wannan tafsiri Allah ya saka mu sarki da alkhairi Allah ya kama musu Allah ya dafa musu Allah ya iya masa Allah ya masa kansa wannan mulki da Allah ya bashi Allah ya bashi lafiya da kwanciyar rai Allah kuma ya bashi iko kama ta shi wannan mulki na sa farkon da Allah Allah ya da kasa lafiya da kasa kasa lafiya muna ba ciya mutum mu addu'a na tafsira da su ka zama ne Allah ya kama masa Allah ya iya masa Allah ya dafa masa muna mu sauran jama'a duka baki daya addu'a Allah ya biya masa gaba daya Allah ya saka mu da alkhairi a farkon Allah wanda ya kula da mu Allah ya kula da shi wanda ya muna Allah kai masa alfarma masa Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ظلم والخاتم لما سبق عن الحق الان ولا يزيد على ذلك المستقيم ولا هادي اياك نعبد على العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين